إن الله أدى الكافرين إن شاء الله أنا الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا نعم.
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا akan wannan aya mai albarka wadda ta kasance aya ta 64 a wannan sura ta 33 wato suratul ahzabi a wannan yammaci wadda ya kasance 8 ga watan ramadan wato hijira 1443 wadda ya dace da tara ga watan hudu miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira inna Allah ka sani Allah tabaraka wa ta'ala la'ana al-kafirina ya nisanta wadda suka yi butulci wato daga rahamarsa wa adda lahum sa'iran sannan kuma ya mustattalin wuta wadda ta kasance naran shadidan wato wuta da ya kasance shadidatul iqadi mai tsananin huruwa wadda kuma mai tsananin ruruwa a cikin ainihin abin da ya shafi azaban da za a musu wato shi kafirci yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tawaye ne shi Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da duk halittansa gaba ɗayansu gaba ɗaya in kullum man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan dukkan halittun sama da ƙasa bayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan bauta shine hadafin a yi halitta din to da ya zamanto aka kawo halitta din sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyana ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ba mu aiko ba mu ainihin halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mana to wannan bauta din sai aka kawo wanda shi a wurinsa za a ɗauki komai na bautan gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine farkon bawan Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina to a matsayin sa na awwalul abidin a wurin sa duk halitta za su dauki ainihin ibada din ya zamanto shine kudwa shine jagora domin a hakikanin lamarin ma huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu wato shine bawa na Allah na hakika sauran bayi gaba ɗaya majazan ne sallallahu alaihi wasallam to sai ya zamanto shi zai nuna yadda za a tafi mun karanta a baya wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera akwai koyi mai kyau a cikin janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka kasance suka yi imani da Allah bayan imani da Allah tabaraka wa ta'ala suka kasance liman kana yarjullaha wal yawmal akhir da wanda kuma suke nufin ranar karshe sannan kuma suka zamanto masu ambaton Allah ambato mai yawa ba wannan sai zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wurin sa ake iktibasin duk wani abu na ibada to sai zamanto abu na farko shine a samu imani imani ya zamanto sahihi sabiti idan wannan ya samu to an fita cikin da'ira na abin da ya zamanto bata wato an shigo da'ira na shirya to duk waɗanda suka kasance suka ƙi karɓan wannan shirya a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fada cikin wannan gaba wato Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su wanda suka masa butulci wato shine ainihin kalman kafirci sun butulcewa neman Allah tabaraka wa ta'ala na imani sai zamanto duk abin da aka shirya na wuta Allah ya ce mana uiddat lil kafirin an yi ne saboda irin waɗannan mutane waɗanda suka yi kafirci in ka ga wanda musulmi ya je wuta abin da ya kai shi sabon Allah ne yau ba ba kafirci ba amma sabon Allah kuma idan ya kai mutum wuta to mutum ba zai tabbata ba wato zai dai fita saboda girman la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana la yamlikuna shafa'ata illa man takaza inda rahmani ahada ba sa mallakan ceto sai waɗannan da suka zamanto akwai alkawari tsakaninsu da Allah wannan alkawari shine la ilaha illallah sannan shi kafirci mummunan abu ne wato kaman a duniya ne a ce wasu mutane sun shirya wa ƙasa juyin mulki duk laifin da aka yi in dai bai kai wannan ba za a iya zuwa neman alfarma ko a nemi beli ko a nemi wani sassauci amma idan aka ce mutum ya shiga cikin hidima na juyin mulki to wannan dama cin amanan ƙasa ne saboda haka maganan ma a nemi wani alfarma akan wannan babu to shi yasa waɗanda suka yi kafirci suka isa lahira babu kalmar la ilaha illallah to su kan fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna aikin su ma ba a gwadawa wannan yasa duk abin da aka yi na laifi Allah yana iya musamaha ya yafe inna Allah la yakiru an yushraka bi wa yakiru ma duna zalika liman yasha wato Allah tabaraka wa ta'ala baya gafarta wanda ya masa tarayya wurin bauta sannan ya kasance kuma yana gafarta abin da yake wani wannan wato wadda bai kai kafirci ba a babin ma'asiya su waɗannan wadda suka zamanto kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ce idan sun shiga wutan kwana nawa za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ce khalidina fiha ai ma la nihayata lahu babu wato iyaka babu wani mudda wadda za a ce za su fita yadda muminai za su shiga ni'ima ya zamanto na'imun muqimun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim haka kuma kafirai in sun shiga su kuma azabun muqimun ne wato azaba ce wadda ba ta yankewa kowanne akan masa hukunci gwargwadon niyyarsa ne wato shi mumini lokacin da ya samu imani inda zaka tambaye shekara nawa zaka yi ka bar wannan hidima na musulunci ya ce maka har abada saboda haka in ya shiga aljanna ima aikinsa amalu salihi zai shigar da shi aljanna amma abinda zai dawwamar da shi aljanna ba aikinsa ba ne shi kuma imanin abinnan imaninsa ne wanda ya shiga cewa da niyan har abada ba zai koma kafirci ba izan sai ya zamanto wato aikinsa ya zamanto sila wurin shiga aljanna amma dawwamansa a cikin aljanna ya shiga da niyan cewa musulunci zai har abada haka kuma wanda ya zamanto akasin wannan bimana wanda ya zamanto ya rayu a cikin tsari na abin da ya kasance a ba na musulunci ba ya riki kafirci zalla ko kuma ya ɗauki nifaka wanda ya zamanto munafirci wanda ya bayyana zahirin abun imani baɗini kafirci kamar yadda ƙur'ani ya ce mana a can suratul baqara wai zala zina amanu qalu amanna wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nanu mustahzi'un Allah ya stazi bihim wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun Allah tabaraka wa ta'ala ce idan sun haɗu da muminai sai su musu izgili sai ana tare ai abun duddaye ne amma in sun koma wurin shaidanu yan uwansu sai su dinga ce musu ai muna musu wasa da hankalinsu ne muna yaudaran su ne Allah ya ce to za a saka musu gwargwadon abun da suka aikata Allah ya stazi bihim mushakala ne wato abun da suka aikata za a musu jaza'an wifaqan sakamako gwargwadon aiki yadda a duniya in ka samu gona masalan sai ka je ka shuka masara a lokacin girbi ba za ka je ka girbi acca ko kuma alkama ko wani abin da ya kama da haka ba a abin da dai mutum ya shuka din shi zai girba to wannan sai zamanto abin da suka girba a wato shuka kafirci ne wato sun shuka kafirci kuma za su girbi abin da ya kasance na dama khalidina fiha abada la yajiduna waliyan ba su da wani masoyi wanda zai zamanto ya kawo musu dauki wanda zai ainihin jibinci kare su wala nasiran ko kuma ya zamanto ya musu taimako ya tunkuɗe musu wannan fitina shi dan adam da'iman yana da buƙatan masoyi masoyi duniyan ukhran wato shi da'iman shi masoyi wani abu ne mai tsada shi yasa sayyidina ali karramallahu wajhahu yake cewa ku nemi masoya domin Allah baya kunyata mutum a cikin masoyansa to wannan yasa shi waɗanda suka zamanto ba imani a harkar su ba su da wani masoyin da zai musu difa'i ya kare su wato daga wannan fitina da'iman idan mutum ya zamanto masoyinka ne na hakika duk lokacin da kake cikin damuwa damuwarka damuwarsa ce to wanda kuma ya zamanto ba a kai wannan gaba ba to ya zamanto an samu matsala kenan saboda haka ma larabawa suke cewa yuraful ikwanu inda shidda akan san yan uwa ne lokacin tsanani wato lokacin da mutum ya shiga tsanani a nan ake gane yan uwansa domin wani ya amsa suna dan uwa amma kuma lokacin da aka shiga halin da ake neman taimakonsa bai taimaka ba a sai an samu ismun bila musamma ga suna ba mai sunan e inda dan uwan ne na hakika da matsalan ka sai ya zamanto matsalansa to a lahira waɗanda suka je da kafirci idan mutum ya je da kafirci lahira ba yadda za a yi ya tsira saboda shi a lahira inda ma'asiya aka je da shi wato sabon Allah a lahira kaman bashi ne bashi in ana bin mutum wani masoyinsa mai hali ko wani uwansa mai hali sai iya fitar da shi cikin wannan kaidi cikin wannan kangin ce ni nawa ake biyan wani ne a ce ai bai wuce kaza ba ya ce to gashi an biya maganar ta ya wuce amma in ba wannan ba in abin ya wuce wannan gaban to nan kam sai ya zamanto wani abu amma a lahira in dai an je da maganan ma'asiya ne to shi kenan mutum zai iya tsira domin za a samu shafa'a za a samu ceto ceton manzala sallallahu alaihi wasallam qur'ani zai yi ceto wasu daga cikin bayan Allah wadda Allah ya dada lamarin su waliyan Allah za su yi ceto to wannan nau'i nau'i nau'i daban-daban na ceto mutum zai samu tsira amma in dai babu la ilaha illallah muhammadur rasulullah a cikin aikin mutum to nan kan faqad khasira khusranan mubina yayi hasara hasara wadda ta ce mabayyaniya har abada like na'am yawma yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula na'am yawma tuqallabu wujuhum fi an-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula yawma a wace rana za a yi wannan azaba sai Allah ya kawo zarfu wato zarafi wanda ya zamanto zarfu zamanin wato ranar da ya zamanto tuqallabu wujuhuhum fi an-nari za a dinga jujjuya fiskokinsu a cikin wuta daga gefe zuwa gefe yadda ka san ana son a gasa nama ya gasu to haka ake jujjuya su wato a cikin wannan wuta din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga abun da za su ce ya ƙuluna za su dinga cewa ya laitana atana Allah wa atana rasula kaito da dai a ce mana an yi wa manzon Allah an yi bi Allah tabaraka wa ta'ala an yi wa manzon Allah biyayya abinda za su yi wato ta'assufi da nadama a kansa kenan su yi bakin cikin cewa ba su yi wa Allah biyayya ba ba su yi wa manzon Allah biyayya ba wannan za su yi tamanni da a ce za a samu wani falau anna lana karratan da dai a ce za mu samu wata dama a dawo kamar mutumin da ya faɗi jarrabawa a ce zai dawo ya ɗan yi receipt ko in abin ya ƙara lalacewa ma a ce ko ya spill over daga baya dai ya gyara don an je lahira ai ba repeat ba receipt ba spill over in mutum ya je kawai man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghairu zalik fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu akasin alkhairi kada ya zargi kowa sai ya zargi kansa to za su yi nadama me yasa ba su yi wa Allah biyayya ba me yasa ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ba shi yasa a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana waɗanda suka je lahira ainihin da irin wannan kafirci za su ya laita ni takattu ma'ar rasuli sabila kaito me yasa ban hada tafiya da manzon Allah ba shi wato duk wanda ka ga ya shiga matsala a lahira to sai ya yi nadama cewa abin da ya haifar masa wannan fitina rashin tafiya tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zamanto kulawa da janibin kuma biyayya ga manzon Allah din shine yi wa Allah din biyayya mai din rasula faqad ata Allah duk wanda yi wa manzon Allah biyayya to tabbas yanke ya yi wa Allah tabaraka ta'ala biyayya saboda haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ku kowa sai ya shiga aljanna sai wanda ya ce baya so aka ce waye zai ki shiga aljanna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adani da khalal janna wa man asani faqad aba wadda ya mini biyayya ya shiga aljanna wadda kuma ya saba mini ya ce baya son shiga aljanna kenan to wannan ya zamanto za su yi nadama akan haka lokacin da nadaman ba ta da amfani dama nadama a duniya shine an yi ta da sauran lokaci a gyara amma an je lahira ai kaman ranar girbi ne sai mutum ya ce yanzu kowa ya yi noma an samu abin alheri za a kai gida sai ya ce shi ranar da ake girbin ranar zai shuka ya za a yi yauwa to ai kaga daga karshe abun kawai sai ya zamanto ya yi inkilabi duk wanda kaga ana kokarin dawo da amfani an gama girbi shi kuma yana daukan sungumi zai tafi gona kai ka san akwai mix up a ciki akwai matsala a kwakwalwansa to duk wanda aka je lahira ya ce wa a lokacin ne zai gyara saboda sun karyata su ce rabbana afsarna wa sami'ina farji'ina na'mal salihan inna muqinun Allah ai maganan cewa ana da shakka akan wannan abun a'a yau kan gashi afsarna wa samina mun ji mun gani kuma abe da mu na amal salihan inna muqinun wato abe da mu duniya ba wa inna muslimuna ba fa ba inna mu'minuna ba inna muqinuna eh mun sakankance ilmul yaqini da ainul yaqini da haqqul yaqini da an gaya mana ilmul yaqini ai za a yi tashin kiyama shikenan muka ce ma samina bi haza fi aba'inal awwalin eh ba mu taba jin irin wannan magana a wurin kakanninmu ba to an zo lahira ga abun ya tabbata ilman sun samu yanzu kuma ga wutan ido da ido mu'ayanatan Allah zai ce alaisa haza bil haqqi wannan ma sihiri ne eh wutan ma sihiri ne duk abun da aka muku ce sihiri to wannan ma sihiri ne sai su yi shiru na ƙarshe ya tabbata da cewa sun fada cikin bata sun fada cikin abin da ya zamanto fitina saboda haka za su yi wannan bakin ciki na rashin hada tafarki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu
wa qalu rabbana inna ata'na sadatana inna ata'na سادتنا وكبراءنا فأدلونا السبيلا
rabbana ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا
na'am yaquluna yaquluna ya laitana atana Allah wa atana rasula wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhifaini min al'azabi wal anhum lanan kathira Allah tabaaraka wa ta'ala yace a wannan lokaci a wannan wuri yaquluna za su dinga cewa abinda za su ce me uzurin da basu bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa qalu inna eh, rabbana inna adana wa qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu a yau kan sun yadda Allah ne ubangiji fa eh amma da ana zaman duniya sun riki lata da uzza da manata da masu bauta wa mala'iku mala'iku wai almala'ikatu banatullahi wai mala'iku ayan Allah ne mata da masu bauta wa yanayi wasu masu bauta wa wunin ra- wunin rana wani kuma masu bauta wa dare da wu- masu masu bauta wa tarkace kala-kala da ake bautawa to a ranar sai su ce ubangijinmu shi kalmar rabbu wato ubangiji mai renon halitta shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake renon halitta min albidayati ila nihayati dan adam an bar shi da kansa ba zai je ko ina ba to da'iman inaya taimako na ubangiji yana tare da dan adam fi kulli lamhatin wa lahzatin a cikin kowane harara a cikin kowane kifta ido sai ya zamanto za su ce mun yi wa wato adana sadatana mun yi wa da jagororinmu biyayya ne wa kubara'ana da wadda suka zamanto maɗaukaka a cikinmu fadallu na sabila wato sai suka batar da mu tafarki suka raba mu da tafarki na shirya wato kuma suka kawata mana hanya wadda ya zamanto na bata shikenan sai aka tafi akan haka shi biyayya da'iman wato da wanda ya bi da wanda aka bi da'iman suna tare akan abun da aka yi biyayya a kansa in abun alkhairi ne to shi wanda ya yi jagoranci zai samu ladan wato dora mabiya akan alkhairi kamar yadda manzo Allah yake ga man sallallahu alaihi wasallam addallu alal khairi ka fa'ilihi wanda ya shiryar akan aikin alkhairi kaman fa wanda ya zamanto ya aikata ne ko kuma ya zamanto an dora mutane akan tafarki na na shari'a tafarki na alkhairi man sanna sunnatan hasanat- hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati duk wanda ya bi hanya wadda aka tabbatar da ita aka kawo ta ta hanyar nan ta kirki ta farki wadda ya zamanto za a samu maslaha za a samu lada za a samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to falahu ajruha yana da ladan wannan wa ajru man amila biha da ladan wanda ma yi koyi da shi akai sai an bashi sakamako wato akan an mai koyi da shi akan wannan abun har zuwa tashin kiyama wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati duk wanda kuma ya kirkiri wata hanya wadda ta zamanto mai muni to wanda ya kirkiran yana da laifinsa sannan wanda ya koyi da shi yana da laifinsa kuma za a ba wancan percentage ɗinsa commission ɗinsa na wannan aikin yadda ka san ko, ko hidima ake na sai da filaye da gidaje ba akwai percentage ba to shi ma sai a ɗauki percentage a bashi na cewa ya ɗora mutane a kan ɓata to yadda tafiyar take kenan a nan sai ya zamanto ya jagorori a duniya guda biyu ne akwai ayimmatan yahduna bi amrina jagorori masu shiryarwa da umarninmu in ji Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma ayimmatal kufri akwai jagorori wadda suka doru suka doru kuma suka dora mutane akan abin da ya shafi kafirci to wannan sai zaman to irin wannan ne inna adana sadatana wa kubara'ana wasu da suke wannan wuri ko wannan aya kai tsaye wani irin wani irin ganganci to wato mummunan abu ne mutum saboda son zuciyarsa ya ɗauki ayan ƙur'ani ya fassara yadda yake so ba wai yadda manzo Allah ya fassara ba akwai wanda suke fassara wannan gaba cewa in an je lahira ina adana sadatana wa kubara ana mun bi shugabannin mu mun bi jagororin mu manyan mu wai ana nufin masu ɗariƙun sufaye ana nufin masu ɗariƙun sufaye saboda haka su ake nufi a wannan wurin ba su ɗaya ba su biyo ba na ji wannan fassara wadda kuma sai a tambaya cewa su ɗariƙun sufaye me ake yi me ake yi shi ne abin da za a tambaya hanya ne na farko wadda manufanta wurdi linaili safa'i wurdi da ake na dukkan ɗuruk na sufaye ana yi ne don neman samun tsarkaka na zuciya wadda ƙur'ani ya gaya mana cewa zuciya tana buƙatan tsarkaka amma man kafa maƙama rabbihi wani hannafsa anil hawa innal jannata hiyal ma'awa wannan ya zamanto dan adam da'iman ana kokarin a raba shi daga tarkon nafsu wadda ita nafsu yadda take rai kaman yaro ne mai shan mama in ji busiri a burdarsa yake ce mana wa nafsu ka difli inda humilhu shabba ala hubbin raba'i wa yafdinhu yanfadimi wato yaro mai shan mama idan aka bar shi sai ya wuce mudda din sai ya wuce shekaru ma biyun in ma cika shekarun kwaya ya shayarwa saboda shi dai ba zai ce ya ishe shi ba to in kuma saboda soyayya iyayen suka ce kai a dan kara masa a dan kara daga masa kafa sai ya zama to shabba ala hubbin rabai sai ya girma wato ya dore akan wannan shan mama din amma in an yaye shi fa shikenan yan faɗi me sai ya yayu to ita nafsu da'iman sufaye suna dora ta akan wani abu na tadribi yadda za a gyara ta to wannan yadda ake tadribi kuma dama kaman yadda kasan ake training ne in mutum yana zai fara training din gudu ba daga ranar farko zai ce zai yi kilomita goma ba ko duk wanda suke athletics sun san wannan ba akan yi ne ana dorawa ana yi ne wato zango-zango ake tafiya to sai zaman to sufa wadda Allah ya ce tabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin masu komowa zuwa gare ni su sukan tafi da muridi ne su ga gwargwadon halinsa sai a ɗora shi akan abin da zai dinga karantawa ko lazimi da wazifar nan da muke yi za mu ga cewa a cikin abin nan a shekaru kafin bayyanan faida ba wai za ka zo kai tsaye an maka talƙili na ɗariƙa tijjaniya cewa ka je ka ci gaba da lazimi da wazifa da salatul fati ba a musamman lazimi sai a ce maka da farko sai an ɗora ka akan alama salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa alihi da shi za ka dinga lazimi in tafiya ta tafi can sai a sake reviewing wannan kes ɗin sai a sake kawo fayil din mukaddamin ka sai ce to yanzu salatin da zaka dinga yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in an tafi zuwa wani wuri an ga irin tsayuwanka to zangon karshe shine a ce to yanzu ka zo kana yi da salatul fatihi to wannan sai zaman to sufaye haka suke riƙon hannun bayan Allah don a samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to duk wanda ya ce a'a wai ana nufin sadata na kubara ana anan wai ai jagorori ne a turuk na sufaye to bai wa kansa adalci ba duniya ta shaida su mutane ne na Allah mutane ne kuma da suka yi tasiri wurin taimako wato na bayan Allah su zamanto mutanen kirki da'ima ne zamanto a shawul islam radallahu anhu yana cewa yana cewa walummatu kasdifihimu an asukahum ila hadaratil barrir rahimi ila huna wato manufata da wannan al'umma ta nabi sallallahu alaihi wasallam na rike su na kora su zuwa ga hadaran Allah tabaraka wa ta'ala albarru wadda alkhairansa yayi yawa arrahim wadda ya zamanto mai jinkai ila huna wadda ya zamanto ubangijinmu bai wuce wannan ba saboda haka ya zamanto akan tafi da sufaye ne wurin neman yardan Allah nan wannan gaban kuma wasu ne suke suke ainihin bakin cikin cewa me yasa ba su haɗu da Allah da manzon Allah a tafarki ba saboda haka a gane yadda abun yake duk da ma ko waɗanda suka tafi akan hakan dama ba wai sun tafi ne akan ba su sani ba a akan dai wata manufa ne wai saboda amuna na kuma wannan fassaran duk tafsirai na ahlus sunnati wal jama'a ba za ka ga inda aka ce maka inna a ɗana sadatana wa kubara ana ana nufin shehunan ɗariƙa ba babu in kuma wani yana da shi to muna da dai nan kusan sati uku nan gaba ya kawo ya nuna mana ga wani malami na ahlus sunnati wal jama'a da ya fassara inna a ɗana sadatana wa kubara ana da cewa shugaban ɗariƙun sufaye ake nufi amsa babu saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda za su yi bakin ciki akai kenan fa'adalluna sabila sai suka raba mu da tafarki wato na ainihin shari'a kuma shaidan ya kawata musu hanyar bata wa zayyana lahum shaytanu a'malahum wato shaidan ya kawata musu hanyar da ta zamanto ba hanyar da za ta bada ma'ana ta bada ainihin alfalu ba rabbana atihim dhifaini min al'azabi za su ce ya ubangiji su waɗannan da suka batar da mu wato a ba su ninki biyu na azaba da laifinsu da suka yi da kuma laifin ainihin ɗora mu da suka yi allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin ya ce ai li kullin difun kowanne daga ciki kuma ɗin ai biyun za a ba ku saboda in su sun bata sun batar da ku kuma kun bata kun batar da wasu shikenan so saboda haka ya zamanto janibi na abin da ya shafi hidima na bata ake son ai taka tsantsan akan duk abin da zai zamanto fitina shi hasara a duniya ba wani abu ne wadda bai taka kara karya ba cikin falalan Allah sai a samu sama da abun da aka rasa amma hasara a lahira shine hasara wato hasira kusranan mubinan mutum ya zamanto ya hasara wadda ya zamanto mabayyani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yadda abun zai kasance kenan kamar da suka ce a musu azaba wal anhum kuma ka la'ance su bi ma'ana ka nisanta su daga rahaman Allah la'anan kasira wato la'anta mai yawan gaske wannan yanayi ya ɓaci kenan lokacin da ake neman a jibinci juna a so juna a duniya idan kuka yi soyayya a cikin harkan Allah almutahabbani fillahi fi zillil arshi yawma la zilla illa zillu wanda suka yi soyayya a cikin harkan Allah babu wani abu wato idan an je lahira shikenan zama cikin karkashin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mu san haka wani bawan Allah ya rayu matukar zamanin da ya rayu shi dai yana tare da mutane baya inkarin su waɗanda suke hidima na tasawuf amma daga ƙarshe sai dab da ya rasu sai wani abu ya canja akwai wani aminin su shi ya rasu ba da jimawa ba sai ya yi ru'uya ya gan shi a mafarki shi din ma kuma ba wai yana karanta daƙiƙa ba ne babu ya dai zauna da mutane lafiya ba cuta ba cutarwa ba inkari ba munanan maganganu ana zaune zaman lafiya shikenan da ya kasance wancan ya rasu sai shi wannan din sai ya gan shi a mafarki a mafarki sai ce masa wane ya tafiya ya tafiya ta kasance sai ce ya tafiya alhamdulillah an iso lafiya kuma an samu alkhairi sai shi wancan da ya rasu ya ce masa amma ina son in tambaye ka sani na dai kafin mu rabu na san baka karanta dariƙa yanzu kana karantawa ya ce baya karantawa ya ce to kada kai wa kanka ganganci wallahi azimi ni kam na gani saboda haka ka taimaki kanka ka taimaki kanka ka yi wa kanka gata sai ya farka da ya farka ai sai neman talƙini a shi kenan ya je aka masa talƙini ya ci gaba da karantawa shi ma bai daɗe ba kuma sai koma ga Allah to wannan shi ne saboda haka ko a duniya idan ka ga mutum ya fika wadata abu ɗaya ne kawai ya fika da shi abu ɗaya hanyoyin samun kuɗinsa ne suka fi naka yawa mai yawa yana noma yana kiwo yana kasuwa yana da motocin safara yana da hannun jari a kamfanoni yana da menene abubuwa da yawa shi yasa sai ya fi ka samun kuɗi to a addini kuma duk wanda ya fi ka hanyoyin ibada yana istighfari yana salatin annabi yana la ilaha illallah yana gasnan da yawa qur'ani menene duk ana ta yi to wannan sai zamanto saboda hanyoyin ibadarsa sun fi naka yawa shi kuma zai fi ka lada tun da ya fi ka lada kuma in an wuce maganan dama abraru sai muqarrabuna ga yawan ladan ga kuma kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce wanda ya fi kusa da gidana a aljanna wanda ya fi mini salati wanda ya fi mini salati to in dai kana da wannan ahadi tsakaninka da wannan bayan Allah salati kullum sai an yi shi da sauran azkare to akan wannan kuma ya zanto kuma ba dole bane amma dai liman Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda ya so ya riki tafarki zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar sha'atta kaza ila rabbi sabilan eh abu ba dole bane amma abun yana da muhimmanci yanzu nama a miya dole ne na'am ko kifi amma an sa shi fa mai wa a rasa mamiyan dumame ai eh to shi a addini dama ai mustahabban mustahabban su ne sirrin eh ko masu aikin gwamnati ka tambaya ko mai aikin kamfani da salarin ka basic da allowance wanne ne sirrin allowance ke ne in aka zare allowance aka ajiye a gefe aka ce malam ga basic shikenan ya ka hadu da layu sumin wa layu guni min juyi ba zai kai ka ko ina ba kai ma ba za ka iya yi wa kanka ba bare kai wani saboda an cire allowances to na filfili a ibada waɗannan su ne an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Isra'i da Miraji yace ya ji kaman takalman abin nan Bilalu a bayansa shikenan to a cikin abin da Bilalu yayi takassusi yake banta da shi an ce shi da'iman baya rabuwa da alwala kuma duk lokacin da ya alwala zai tashi ya nafila raka a biyu in dai lokacin yin nafila ya, ya halatta kaga kulawa da wani abu daga cikin abin ai ba wajibi ba ne amma kuma da ya ɗauka abin da ya sa ake cewa in an karɓa kar a bari saboda nuzuri ne alkawari ne ko a duniya mutum zai yi burin a ce ya yi kuɗi daga baya kuma ya sake juyawa in kalaba ala wajihi ya koma ya zamanto kuma bayi da koko ba sai yadda aka yi da shi ba mai fatan haka an fi so da yadda aka shiga cikin wannan abun a samu abun ya ci gaba da dorewa har zuwa ƙarshen lamari ba saboda haka za su yi bakin ciki akan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za su ce a musu azaba da ifaini riɓi biyu kuma al'ajje su la'ana mai yawan gaske Allah ya kiyaye ya fi lazina
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها نعم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ودو كبار gaskiya da Allah da dukkanin arkanul imani la takunu wato kada ku kasance ma annabiyikum tare da annabinku kallazina azau Musa kaman waɗanda suka cuci annabinsu annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda ya zamanto ab- suka masa abubuwa na cutarwa mabambanta da ƙarshe suka haɗa baki da wata mace wadda ta zamanto wato su- a, kilaki suka masa ƙazafi na kan abin da ya shafi ainihin fasikanci fasimahullahu Allah ya tseratar da shi sannan bayan wannan suka sake bin sa kuma da wani cutarwan suka ce shi ai Musa da'iman in zai wanka sai je keɓe inda ba a ganin sa wai ba a ganin sa inda yake wanka ai yana da wani aibi ne eh jikinsa akwai kuturta ko kuma yana da wani abun da ake kira adar adar din na wato abun da ake kira kayan maza shi yake da shi shi yasa yake buya baya wanka cikin jama'a saboda su ba su ɗauki tsiraici wani abu ba to sai suka dinga irin wannan maganganu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma annabi Musa ai wa kana inda Allahi wajihan mutum ne wato ma'abucin daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ma'abucin kima da daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan abu sai ya masa ciwo akan abin da suke dangana masa to sai ya zamanto wata rana ya je ya yi wanka ya yi wanka sai ya ajiye tufafinsa a kan wani dutse wat- wata fa'a da ya gama wanka ya zo zai ɗauka sai dutsen ya dinga gudu da da tufafinsa sai maza ya yi ta dabarbarun yadda zai ainihin kare jikinsa ya kare al- al'aurarsa har ya fito domin ƙoƙarin ya bi wannan tufafi din to wanda suke gefe sai suka ga ai jikinsa da suke ake nema a dangana masa wani aibi ne laisa fihi afatun babu wani abu na aibi a tare da shi kuma abin da suke cewa yake da shi din inda yana da shi wanda abin da ake cewa kayan maza din nan ai da ba zai iya gudu ya bi dutse har ya je zai dauki kayansa ba saboda haka sai Allah tabaraka ta'ala ya tseratar da shi daga abin da suka kasance a- ya kubutar da shi akan abin da suke faɗa wa kana inda Allahi wajihan kuma shi mai kima ne mai matsayi ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya za mu ga cewa shi Usman dan Fodio rahimahullahu radiyallahu anhu a cikin ah, Ihya sunna wa ko ikmalul bid'a duk in an gama fasali kafin a je fasali na ƙarshe zaka je zaka ga ya ce Allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyika Allah ina ina roƙonka saboda alfarman annabinka sallallahu alaihi wa sallam ka tabbatar da mu wa fikna ala sunnati nabiyika Allah ka datar da mu mu tabbata akan sunnan manzon Allah wannan saboda kamar yadda Allah ya ce wa zalla sallallahu alaihi wasallam annabi Musa wa kana inda Allah wajihan mai matsayi ne mai alfarma a wurin Allah to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk abun da aka nema sai aka sa manzon Allah a ciki to wannan abun sai ya zamanto an samu mafita an samu kuma waraka daga cikin duk abun da ake nema na'am ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
na'am يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله تبارك وتعالى ce يا أيها الذين آمنوا wato a cikin suratul ahzabi an kawo allazina amanu da yawa a cikin surar saboda hidima ne dama daga an yi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a dawo cikin maganar muminai da sauran maganan ummahatul muminin da abin da ya kama da haka Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya kodo ka bada gaskiya da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah bi ma'ana ku kiyaye Allah shine ittaqullaha ku kiyaye Allah abin da yace ayi a aikata abin da yace a bari a bari inda aka yi kuskure a tuba to wannan shine tsoron Allah ittaqullaha ku kiyaye Allah a cikin dukkanin lamura la siyama fi ma yu'zi rasulullah musamman akan abun da zai iya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun da kuke gani in an yi fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ji daɗin sa ba to ku kiyaye wannan abun domin shine kofa na farko na fadawa duk fitinan da ba ya tsammani ba wato shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidimarsa duk abun da ya zamanto nashi bayi da wani abu guda ɗaya wanda za a ce wannan nashi ne duk kayansa duka kayansa na Allah ne to duk inda wani ya ce zai taɓa wani abu ko ya yi ɗa'ani ya yi suka to sai Allah ya karbi fadan kuma komai kusancin mutum da manzan Allah din ko da yana ga yana da hannu a kansa a babin dangane kamar irin su Abu Lahabi babbansa ne dan uwan mahaifinsa dan uwan uba menene uba ne ko amma da yayi magana da ainihin muzantawa take aka saukar da sura a kansa duk da kuma a cikin falalan Allah wasu daga cikin 'ya'yansa fasun musulunta a cikin 'ya'yansa akwai irin utuba da mu'tab dukkansu sabon manzan Allah ne lokacin da aka je fatu makkata suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi babbansa Abbas ni ina labarin Mu'tab da da Utba saboda shi manzo Allah yana da zumunci yace ina labarin su aka ce ai suna nan yace basu musulunta ba aka ce ai basu musulunta ba shikenan sai yace aje a kawo su aka je aka kawo su yayin Abu Lahabi ne yazo aka gaisuwa irin ta, ta zumunta ya ce me kuke jira ba karbi musulunci ba a sai lokacin ne ranar ne abin ya lokacin ya zo sai suka musulunta dukansu biyu da mutab da utba shikenan manzo Allah sai ya rike utba da hannun dama ya rike mutab da hannun hagu suka je har nan gaba babul baiti gaban ɗakin ka'aba ya ce Allah waɗannan 'yan uwana ne ina son in baka ajiyan imaninsu ai shi kenan ko wanda aka bawa Allah imanin zai ajiye masa ai kaga an gama samun immunity kam immunity ya kare maza Allah ya ce na roƙi wannan na gaya wa Allah haka sai Allah ya ce mini fawa haba humali sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mini Muhammadu ni kuma na fi son ka rike mini su sallallahu alaihi wasallam shikenan to kaga wannan saboda janibi na ainihin wato duk yadda mutum yake nema inda mutum ya sai zauna da Allah lafiya to ya kokari ya gyara tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya kuskura a jefa masa wani kokonto wani shakka wani kaikayi a cikin zuciyarsa akan janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai Allah yana iya daga mutum kafa ya masa musamaha amma in dai mutum ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lamarin mutum zai lalace yau abun zai karye zai lalace ya zamanto an fada nadama saboda haka wato ya kuwar daukar imani da Allah tabaraka wa ta'ala ku kasance waɗanda suka zamanto ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lamurra wa qulu qawlan sadidan ku faɗi kuma magana wadda ta zamanto katartattan magana wadda take kan hanya wadda bata zamanto ta bauɗe ba wato sawaban mustaqiman la awijaja fihi wadda babu karkata a ciki magana wadda ya zamanto sahihin magana yuslih lakum a'malakum sai Allah ya gyara muku lamurranku wato bi ma'ana Allah sai ya karbi ayyukanku gaba daya ya zamanto Allah ya karbi aikin ya yadda da aikin sannan wa yaghfir lakum dhunubakum Allah kuma ya gafarta muku ya gafarta muku zunubanku da kuka aikata bayan haka wa man yudi Allah wa rasulahu wanda suka yi wa Allah biyayya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya to faqad faza fawzan azima hakika sun samu rabo rabo mai girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala fiddarai ne a gidajen nan guda biyu duniya da lahira mutum zai zamanto ya ishu hamidan wa ya dumu sa'idan ya rayu yana cikin godiya ya mutu kuma yana cikin arziki eh saboda tafiya ta yi kyau yasa so da dama waɗanda suka rike harkan Allah da harkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga tafiya wurin mutuwansu da rayuwar sai ga yar wata labule ne kawai a tsakaninsu saboda sun rike Allah sun hidimta wa Allah kafin su tafi ma sai sun bar wani abu wanda zai zamanto ibra wani abun lura wani bawan Allah saura kaman kwana uku ya rasu sai ya dan ziyarci almajiransa domin ya yi ban kwana da su in ya je gidanka sai ku gaisa sai ce ina da dan tafiya da zan yi amma na ce bari zo mu yi sallama shikenan fatiha salatul fatiha sai addu'a sai ta kafin ba zai baka ma wani daman ka tambaya ina za a je yaushe za a dawo menene ba haka yi dinga yi shikenan da haka yi kwana uku shikenan kawai sai dan yi wani yar masassara haka yar zazzabi shikenan a kai shi asibiti to akwai ɗansa ɗan karami wanda shine ɗan autansa namiji shikenan sai ya jawo shi gefe ran da zai rasu kenan ya ce kai ba na son ka yi nisa da kai ni saboda an jima kaɗan zan rasu kuma ina fi son in rasu a gabanka saboda kada na tafi lahira wasu su yi wasa da imaninka ina son ka ga yadda batijja ne yake mutuwa abin da ya gaya masa kenan wannan mutumin shi na san shi sani ba da sa har hoto ida da shi shi wannan wanda ya yi wannan abin almajirin shoman tijani zangon bare bai shi kenan yaro yana nan yana dubawa yana zaune yana zaune yana zaune yana zaune can da lokacin ya kusa ya tashi ya jaddada alwalansa a cikin abin da ya aikata shi ne da lokacin ya zo dab ya ce to matso kalmar shahada sanda ya yi sau bakwai kuma duk guda ɗaya sai ya naɗe yatsa in ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya naɗe in ya sake sai ya naɗe haka har ya yi guda bakwai shikenan ya koma ga Allah ya ce ya yi haka ne saboda yaron kar wasu su yi wasa da imaninsa a bayan rayuwansa wanda ya ga wannan haƙuleke ne wa zai zo ya ce zai masa wani wani kururuwan ibi wani kururuwa na iblis to wannan shine saboda haka duk wanda ya rayu ya samu biyayyan Allah da biyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad faza fawzan azima ya samu rayuwa mai tsafta ya samu arziki mai girma na inna aradna al-amanata إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا نعم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة الله تبارك وتعالى تيموني مك بجرو دا أمانر مو واتو غسمي دا كسي دا دواتو أنت وانا أمانة أنا نفهم الصلوات الخمس واتو صلوا لي قدا بير أولي قولي أكتي أكتي هكا واتو مك بجرو مس دا وانا أمانة سي زمنتو فأبين أن يحملنها sai suka ki ɗauki wannan amana kuma muka tausasa wa ashfaqna minha wato taurin hore wannan abun da ya zamanto a lamari na ibada din na wanda ake neman su riga su ɗauka wato sai ya zamanto taklifi nauyin ɗaukan wannan abun ya zamanto ba za su iya ba sai wanda ya zamanto ɗan adam wanda ya zamanto shi kuma dama a ɗan adam tajalli ne da zati saboda haka sai zabanto Allah tabaraka wata'ala ya karfafe shi ta wurin daukan wannan nauyi wa hamal hal insanu sai ya zamanto dan adam ya dauki wannan sirri wato adamu ba da ardiha alaihi an ce adam bayan an bijiro masa da wannan abu shikenan ya lizimci abun ya tsaya da ba da haƙƙin wannan wannan amana wato saboda duk da nauyin da raunin yadda yake in ka dubi dan adam ta wurin jikinsa ai mai rauni ne in ka kwatanta da dutse amma kuma sai zamanto saboda imani a zuciya yake sai sai ko sai samu ainihin kuwa na rike wannan ainihin amana saboda haka aka ce ma in ka dauki Shaykhul Islam radiyallahu anhu yake cewa in ka ce Adam ka dauki Dawudu duk su biyun nan babu harafi daya a cikin sunayen su wanda yake hade da juna dukan su a rarrabe suke da Adamu da ainihin Dawud ya ce abun saboda nauyin abun da suka ɗauka ne na halifanci saboda annabi adam ya ɗauki halifanci wadda allah tabaraka wa ta'ala gaya masa inni ja'ilun fil ardi khalifa shi ma annabi dawud allah ya ce masa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi to wannan nauyin sai ya zamanto hatta sunayensu sai suka kasa yin ittisali ballanta saboda nauyin ɗaukan wannan amana wa hamala hal insan innahu kana zaluman shi dan adam haka yake wato ya kasance bai zaluntan kansa ne saboda abin da ya dauka wato ta yadda ba da abin wato a yadda yake da kuma tamakkuni da tabbatuwa akan haka wani lokacin akan samu bijirowan wani abu na ainihin na kasa saboda shi dan adam taratan sai ya zamanto ya samu kamala wani lokaci kuma taratan sai ya zamanto ya samu nuksani to shi yasa duk abin da mutum ya zamanto ya dauka zuwa wani lokaci sai ya zamanto samun yadda ake so ɗari bisa ɗari sai ya zamanto ya yi nauyi kwarai da gaske jahulan kuma ya zamanto shadidul jahil bi wa khamatul waqiba a aqiba shi dan adam ya jahilci karshen lamura duk abin da zaka sani zaka san kaɗan ne daga cikin abin da ake nema ka sani ɗin ba za ka san shi gaba ɗaya ba izan sai ya zamanto a aqiba karshen lamari kusan sai ya zamanto wani abu ne mubham wani abu ne rufaffe wadda ainihin ba a iya idrakinsa gaba daya innahu kana zaluman jahula liyu'adhiba Allahu al-munafiqin ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
نعم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Allah tabaraka wa ta'ala ce li yu'azziba Allahu al-munafiqina an yi waɗannan abubuwa ne lamu ta'alil wato saboda Allah ya azabtar da wanda suka yi munafurci wato wal maza wal munafiqati da waɗanda suka zamanto suka yi munafurci mata a cikin ainihin mu'amalar su wato ba su dauki a abin da ya kasance amana wato bil ikilasi yana zamanto da ikilasi da riko da abin da ya zamanto ya kamata su dauka su ba da shi yadda yake ba wal mushrikina wal mushrikat don kuma Allah ya yi wa waɗanda suka zamanto masu yi masa tarayya a cikin bauta maza da mata mushrikai lar- um, ainihin maza wal mushrikati da mushrikai mata almudayyin al'amana wadda suka zamanto masu tozarta amanan Allah tabaraka wa ta'ala don Allah ya musu azaba wa yatuba Allahu alal mu'minina wal mu'minat don kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin tu- karbi tuban mu'minai maza da mu'minai mata almuwaddin al'amanata wadda suke bada amana shi amana kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a suratul nisa'i cewa آه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله أنا أمرتكم كما يد أمانة ورن أهل وانا أمانة من زال الله صلى الله عليه وسلم حتى كي إن ودن دسك غاجي أبو كعبة tun zamanin jahiliya zuriyarsu suke yi wannan ya rasu ya ba wannan wannan ya rasu ya miƙa wannan har aka zo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai karbi kidin daga hannunsu ba bai karbi kedin daga hannunsu ba saboda ana son kowane abu a bar shi a inda yake rashin amana ne a ajiye abu ba wurin zamansa ba ko mota kake da shi wurin sa ruwa ka mata rashin amana ka sa mata ka sa lalace gida eh eh, ko injin oil ko kuma wani abu eh to ai kaga sai ta maka yadda ba yadda ka mata yadda ba ta so za ta maka kuma yadda ba ka so to amana shine a ajiye abu a wurin da yake manzo Allah ya ce yana daga cikin alaman tashin kiyama idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi in an ajiye abu wurin da ba wurin zaman sa ba wato an yi ta an akasa abubuwa mabambanta to shikenan sai ya zama to lamurra sun lalace wa kana Allahu ghafurur rahima aka Allah yake gafuran wato mai karban gafaran bayinsa ne rahiman mai ah, mai kuma jinkai a gare su yadda in sun tuba daga abin da suka yi kasassaba to shi kenan sai Allah ya karba musu don kuma ya saka musu da sakamako mai girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul ahzabi za mu shiga suratul saba wadda ita kuma surar makka ce yadda muka sani surar makka surori ne da suke magana akan janibi na aqida lokacin ya fita ne? na'am to to to sai a ɗan yi takdimin ta a gabatar da abin da surar ta kunsa gobe sai a shiga cikin surar insha Allah a surar makka ce ita suratu saba ga an kira ta da wannan sura a sura wato da wannan suna wato saboda za a yi magana akan wasu sarakunan birnin saba birnin saba dinnan a Yemen ne saboda haka Allah ya musu ni'ima suka ki godewa akan wannan ni'iman sai Allah ya kama su wato da ainihin narko na azaba kamar yadda Allah yake gaya mana dama la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum ina azabi la shadid in Allah ya muku nima kuka gode sai ya kara muku in kuma kuka yi butulci fa Allah ya ce to narkon azaban sa mai tsanani ne to wannan sura za ta kawo mana abubuwa da suka shafi ainihin a kaman ababe guda biyar na farko abin da ya shafi aqida wato al-aqidatul islamiyya wanda ya shafi kudurcewa wanda surorin makka haka suke na biyu za a kawo mana akan abin da ya shafi janibi ilahiyat abubuwan da ya zamanto na sifan Allah tabaraka ta'ala wadda yake banta da su sannan za a kawo mana abin da ya shafi abubuwa na annabta wato abin da ya shafi kawo sako ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za a kawo mana abin da ya shafi albasu wan nushur wato abin da ya shafi tashin kiyama da abubuwa da suka yi kama da haka to waɗannan dai abubuwan da suka zamanto usulul aqida waɗannan su ne za za a yi magana a kansu a cikin ita wannan sura wadda tana da ayoyi 54 a wata riwaya kuma 55 a haka surar take Allah ya nuna mana gobe insha Allah sai mu a, tashi akan farko farkon wannan sura insha Allah Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mu lamuran lamuran muhissan wa ma'anan Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bana bukatun mu zahiran wa badina Allah ya mana yawa masoyan mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye wa masoyan mu a cikin dukkan abubuwa Allah ya gyara mana lamuran mu abinda muka haɗu da shi na karancin tsaro Allah ya mana gudunmawa Allah ya yi mana abinda kuma ya kasance na na karancin yalwa a hannun mutane Allah ya tausaya mana ya yi mana waɗannan abubuwa ya dafa mana don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين